أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin buguyatul mustafid sharhin muniyatul muridi na sayidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu anhu muna cikin almatsalabul khamis shafi na 62 wanda yake bayani akan husnul istima'i da cikin ladduba da ake nema a wajen muridai shine husnul istima'i kyakkyawan sauraro na abin da ake jefa maka na kalmomi ko na karatu ko na wa'azi muna cikin takamili da ya kawo a ƙarshe ƙarshen shi al-matsalabul khamisu din yace wa inna ma hadha yahsulu bil istidad wal bara'a min ash-shawa wal hawa kasani fahimtar karatu da yin aiki da shi ya yana kasancewa ne bil isti'dadi da tattali wal bara'ati min ash-shahawati wal hawa da kuma kubuta daga sha'awa ta duniya wal hawa da kuma kubuta daga san zuciya kama ta qaddama fil isharatu ilai kamar yadda ishara ta gabata gare shi jiya mun karanta fadin wani mai hikima da ya misalta maka a mai wa'azi da masu sauralansa da kuma kasuwarsu kowa da yanayin irin yadda wannan wa'azi yake masa amfani gwargwaron isti'idadat tanade-tanaden da ya yi na sauraron wannan karatu ko wa'azi wannan ishara ta riga ta gabata tun jiya sai ce wa bayanu haza bayanin wannan isharori da malamai suka yi annali shahawati wal hawa halawatan hakika akwai wani jin zaki da jin daɗi na sha'awa da kuma son zuciya mutumin da yake sha'awar abu na kawace-kawacen duniya to ko bai mallake shi ba yana so ya gani wani ya zo ya wuce da dankalaliyar mota yana sha'awa yana jin daɗi kai ga mota mai kyau ko ya ga wani ƙerarren gida wani ya gina yana sha'awar ganin irin wannan ko da ba nasa ba ne ko kuma kyakkyawar mata wani ya aura yana sha'awa saboda ita sha'awa ta duniya ko baka same ta ba tana da wata irin halawa da ake ji zaki a cikin zuciya walawa hakanan son zuciya mutum mai son zuciya ko yaushe shi abin da ransa yake so shi yake so ya aikata ko da ba daidai ba ne ko da ya saba wa mahalicinsa to ya ce kad ushribat lazzatu hannaf hakika an riga an cuɗanya zuciya da jin daɗin wannan sha'awa ta duniya da kuma son zuciya yawancin zukatan 'yan adam an cuɗanya ta da son sha'awa da kuma son zuciya to fahiya ita zuciya tarkanu tana karkata ne ilaiha zuwa ga wannan sha'awa da kuma son zuciya ko yaushe zuciya ta fi karkata gurin abin da take sha'awa ta fi karkata kullum ɓangaren abin da take so watilkan lazzatu to wannan jin daɗi na sha'awa na ƙawace-ƙawacen duniya da sha'awar son zuciya hiyar lati sakanikul nabuta ita ce wanda take makure wannan tsulo da muka yi misalin sajiya da aka shuka shi a cikin ƙarangiya wanda ba zai je ko ina ba ko ya fito ƙarangiyan nan za ta shaƙe shi ka shauke kamar yadda ka san kalangiya tana shaƙe shuka an ba a raba ta da ita ba to haka san zuciya da sha'awar kawace-kawacen duniya take makule zuciya ta hana ta karɓan gaskiya wayin da ma ya hasula isti'dad yayin da kuma tanade-tanade na karɓan wa'azi ya kasance bihtiraqi shawati da ƙona soye-soyen zuciya walhawa da ƙone san wato san zuciya a shahawati sha'awa-sha'awa na duniya wal hawa da kuma konewar san zuciya binarin zikiri da wutan nan ta zikirin Allah lokacin da kake zikirin Allah kamar wata wuta ce take ruruwa a cikin zuciyarka yawan ambatan Allah nan yana kone sha'awa da kuma son zuciya ina fata an gane kamar nan mala yana gaya mana magani ne wanda zai raba mu da son zuciya da kuma sha'awa ta kawace-kawacen duniya ina fata an gane tana konewa ne binarin zikiri da wutan nan ta zikiri ya nazilul kalba da yake sauka a zuciya ko ko ko yunazilul kalba halawatal hubbi al-ilahi ko yana saukarwa zuciya halawatal hubbil ilahi irin zaƙin nan na so abin danganta ga ubangiji alƙalba a cikin zuciya ina fata an gane wannan albarkacin yawan zikirin in ya ƙone sha'awa ta duniya da son zuciya to sai ya saukowa da zuciya soyayyar ubangiji in da yana sabawa ubangiji saboda sha'awarsa ta duniya da son zuciya to yanzu ya kone son zuciyar da sha'awar duniya in ban da son ubangijinsa ba abin da yake cikin zuciyarsa kasan kuma masoyi yana aikata abin da masoyinsa yake so walhubbul ilahi kuma wannan so da yake na ubangiji yu'alliqu ruha yana ratayar da ruhi bil hadratul qudusiyya a halar a halar tsarki ta ubangiji in dai har san Allah ya ƙarfi a zuciya to zai ɗaga wannan zuciyar daga cikin 'yan adam ya kai ta ya lataya ta a fada ta ubangiji iske alhazaratul kudusi a fadar tsarki ta ubangiji wa min kuwati injizabi ruwa ila alhazaratul ilahiyya to a dalilin ƙarfin wannan fuzgar ruhi da aka fuzge shi zuwa halara ta ubangiji bidayatul huddus sirfi a dalilin gayyatowar soyayyar nan tsarkakekkiya ya tambi'un ruhu wannan ko? ko ba haka wani ya tambi'u ne ko ya tatba'un ruhu wannan ko to sai dinga bibiyar wato ruhi da kuma zuciya wa halawatul hubbi da hadratin ilahiyya zaƙin soyayya ta halara ta Ubangiji, ta galibu halawatar hawa tana rinjayar zaƙin nan na son zuciya. Ina fata an gani, zaƙin da mutum yake ji a fakon al'amari na sha'awa da kuma son zuciya, to ƙalifin soyayyar Ubangiji sai ya linjayi wannan zaƙin da yake ji na son zuciya. li'anna halawatal hawa domin zaƙin nan na san zuciya ka shajaratin kabisatin ututu satimin fawqil ardi ma laha min qarari kamar wata bishiya ce kabisatin mummuna bi ma'ana wanda ba ta da kwali ba ta wuce yin yatso ba ututu da ake fincike ta ko ake fusgota min fauki zarar daga saman ƙasa dama ba ta da wata saiwa da ta yi ƙarfi a cikin ƙasa yaɗo kawai ta yi daga ka kama ta ka fusga kawai za ka tsinka ta malaha min ƙararin ba ta da matabbaci saboda ba ta da saiwa mai ƙarfi da ta kafo a cikin ƙasa ka gane ai zaƙin son zuciya kenan bai wuce bishiya mai yaɗo ba wanda da ka kama da hannu ɗaya in ka fusga za ka fincike ta kalaba ta da ƙasa likauniya saboda kasancewar ita wannan bishiya ta son zuciya la tartaƙi ba ta hauhawa anin nafsi gabalin rai bakin da cikin zuciyar ba ta iya haulowa ta ruhi duk inda zai yi shawaki cikin halara ta ubangiji wa halawatul hubbil ilahi shi kuma zaƙin soyayya ta Ubangiji ba ya gaya maka zaƙin soyayya ta san zuciya kamar bishiya ce mai yaɗo daga an kama an fusga za a tuncike ta ba to misalin soyayya ta zaƙin soyayyar Ubangiji ka shajaratin shi kuma kamar bishiya ce tsayi batin asuluha wanda tushenta mai tsarki ne bi ma'ana mai daɗi kyakkyawa sabitun kuma tushen nata shine saiwa matabbaci ne a cikin ƙasa kamar bishiyar dibino ko giginya ina fata an gane wanda ita kanta bishiyar dama ɗayi ba ce domin tana fitar da 'ya'ya masu zaƙi masu amfani kuma ga asuluwa sai wata sabitun matabbaci ne a cikin ƙasa ko ruwa ko iska ba zai iya tumbuke sai wannan a cikin ƙasa ba duk ƙarfin iska sai dai ta karya reshe ko ta karya itace amma ba ta tumbuke bishiyar dibino har da sai wata gaba ɗaya ba saboda mai asulwa sabitu wa far'uwa reshenta kuma fi sama ya tashi zuwa sama ya yi inuwa kuma yana ba da 'ya'ya to haka aka musalsa soyayya ta ubangiji to fa'iza su miya haza ko fa'iza su miya haza lazi hasa da laun isti'idadu ko to fa'iza yayin da allazi hasa da laun isti'idadu mutumin da tanade-tanade na karɓan gaskiya ya kasance gare shi to sami'a alkalimata in yaji wata kalma min kalamin lahi wa rasulihi daga zancen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tasharraba ha yana kurɗe ta ne bin ruhi da ruhinsa wannan kalmar daga ta zo kamar wani abin sha ne mai zaƙi zai karɓa ba zai rage komai ba zai kurɗe shi wal kalbi kuma zai kulbe shi a zuciya wal nafs zai shanye shi a rai wa yuqawwiha kuma zai dinga kalfafarta da kulliyati da dukkan sassan jikinsa duk wani abu da zai yi tasiri yi wajen yin aiki da wannan kalma to zai tanade shi a jikinsa ya ga ya ɗabbaka wannan aya ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa wa ya ƙuri sai ka je yana faɗi amma bilisanin hali la bilisanin makali za ka je yana faɗa da harshe na hali yana cewa a shummu min ka nasiman lastu a arifuhu ka anna lamiya a jarrati fi ka a ziyala a shummu min ka nasiman lastu a arifuhu ka anna lamiya a jarrati fi ka a ziyala yana cewa a shummu ina shekar nasiman wani ƙanshi minka daga gare ka ya Ubangiji yana magana ne a halara ta Ubangiji ina shekar wata iska mai ƙanshi minka daga gare ka lastu arifu wanda a baya ban zamanto ina sanin irin wannan ƙanshi ba kafin na samu wannan zaƙi na soyayya ta halara ta Ubangiji ka annan lamiya'a kai ka ce wata kyakkyawar mata ce jarrar ta gudanar da aziyalan gezarta fika a cikinka to fata ummuhul kalimatu sai wannan kalma da ya jiyo alkalimatu min kalamin lai wa rasuli hidin sai ta game dukkan jikinsa sai dinga jinta ba ta kunne kadai ba har da ƙofofin gashinsa zancen yana ratsa jikinsa kamar yadda iska mai ƙanshi ta taso ko iska mai sanyi take ratsa jiki haka dinga jinta ta cikin ƙofofin gashinka wata shimunuhu za ta ƙunshi dukkaninsa wata siru kullu sha'arati minhu sam'an sai dukkan wata ƙwayar gashi a jikinsa za ta zamo sam'an ji kamar kunne ne wa kullu zarrati minhu basaran dukkan wata halitta da take jikinsa za ta zama kamar ido ne da yake ganin gaskiya da ita faisimu ulkulla bil kulli sai dinga jin alkulla dukkan abin da aka jefa masa na ilqaul kalima na wa'azi ko fadakarwa ko nasiha sai ya dinga jinta bil kulli da dukkan sasannin jikinsa ba wai da kullunsa kadai ba wa yaqulu sai ya dinga fadi da lisanul hali yana cewa mai إن تأملتموا فكل عيون أو تذكرتموا فكل قلوب إن, تأم إن تأملتكم إذا نلردكوا فكل عيون دكا دكا نينا إذا نواني ba yi ƙwayar ido biyu kaɗai ba in har na sa ido na lura da ku to ba wai ƙwayar ido na kaɗai da take kula da ku ba a fa kulli dukkan sasannin jiki na uyunin idanuwa ne au da zakartum ko ko kuma kuka yi tunatarwa kuka yi wa'azi ko kuma auta zakartukum ko kuma idan na tuna ku a raina to fa kulli dukkan jikina qulubun zukata ne wai ina tuna ku ne da dukkan gabobin jikina da dukkan wani abu da yake na halitta a jikina saboda ba da kunne kadai yake ji ba ba da zuciya kadai yake hankalta ba sai malaka wa fi hadal qadri min al kalami a cikin wannan gwargwado da muka kawo na wannan zartuttuka na malamai da magabata da sharhin da muka yi musu a cikin wannan matsalabi na almatsalabul khamisu a cikin abin da muka kawo fi husnul istima cikin kyakkyawan sauraro to kifayatun akwai isuwa ga mai hankali da wanda yake wa'azuwa akwai isuwa kifaya fitta wasu cikin saduwa ila babil ila zuwa kofar nan ta kalfafar mutum cikin wannan ladabi na kyakkyawan saurari wa billahi tawfiqu a wajen Allah muke neman dacewa wa alaihi da itimadu gare shi muke dogara fil hidayati cikin shiriya ila sawa'i tariqi zuwa madaidaicin tafarki alhamdulillah mun gaba da al-matsalabul khamisu saura al-matsalabul sadisu wal sabi'u a cikin sabo madalib mun yi biyar saura as-sadisu da as-sabi'u alhamdulillah